بفاتحة سورة الفاتحة الحمد لله
akwai tambaya نعم
wanda yake tambaya akan auren ahalin kitabi إيه نعم da Allah ya halatta namiji zai iya auren mace ahalin kitabi إيه to shi ne sai to su ahalin kitabin har irin na yanzu إيه wanda suke kaman addinin ya bambanta da irin wancan na bayan da suke yi eh duka ahalin kitabu ne don duk wanda yake ji shi ba nasare ne ko yake nasaranci ji yake shi ba nasara ne na na wancan mai jin yahudanci shi ma ji yake shi ma ba yahuda ne cin wancan kuma shi ne majinginansu duk ƙaryar da suke yi yanzu suna ganin kamar wancan suke yadda cewa da bambanci saboda haka ya- aka abin da ya halatta akan waɗancan haka su ma na yanzu su ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم يا همة الشيخ اهدري لنا هذا المقدر فلتطافي بنظرة تأتي لنا بالزفر أنستوا رحمكم الله سماعون للكذب أكالون للسهت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب muqsitin Allah ya ce ya ci gaba da magana akan munafukan nan da kuma Yahudawan nan wanda suka kulle kullen nan ga annabi da zuwa tabbaya ga manzon Allah da kai masa hukunci shine Allah ya ci gaba da cewa su ne samma'una akwai hum gogaggiya takadiri hum su samma'una masu yawan ji ne lil kazibi ga ƙarya sannan akaluna masu ci ne lissuhuti ga rashawa su masu yawan jin karyace-karyace ne kuma masu wato ainihin cin rashawa ne da haram duk inda take saci su yahudawan nan da kuma wannan munafukan fa in ja'uka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in ji Allah ya ce in suka zo maka wato da cewar sun kawo maka hukunci da sa- ka zama mai hukunci tsakaninsu to fa hukum bainahum in ka so ka yi hukunci tsakaninsu au a arid anhum ko ka bijire daga barinsu an ba manzon Allah ta hayiri wannan zaɓi aka ba annabi in sun zo da munafuncin su wai kai musu hukunci a- Allah ya ce in ka so kai musu hukunci da abin da Allah ya sanar da kai in kuma ka ga dama ka kyale su ka kai musu hukunci amma wannan ayar an goge ta an goge ta da ayar da Allah ya bada izinin cewar ya musu hukunci wannan Allah yake cewa an hukum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum za mu je ta wannan ayar ita ce ta goge wannan ayar kaga nan an bashi zabi ko ya hukunci ko ya ki sauraron su amma a can ayar da ta tashi wannan Allah ya ce in sun zo maka kai musu hukunci da abin da Allah ya Ubangiji ya saukan maka karka karka saurari son zuciyarsu ya Rasulullahi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in tu'rid anhum in ka bijire daga barin su ka ki sauraron su wato falan ya durruka shay'an ba za su iya cutar da kai komai ba ya Rasulullahi in ka ki sauraron su wa ina kamta kuma idan kai hukunci tsakanin su kai nufi za ka yi ka so kai hukuncin to fa kun bainahum bil qisti kai hukunci tsakanin su wato ainihin da adalci abin da ya eh, kaka bisan zuciyarsu abin da ya kamata ko abin da ya inganta a hukunci na ad- na adalci shine za ka yi hukunci kai hukunci gare su a bisa haka wannan la haƙiƙa ubangiji Allah yuhibbul muqsidina yana soyayya da sakamako mai kyau ga masu yin hukunci suna masu adalci كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يتي الله يتي يا محمد صلى الله عليه وسلم kaifa yuhaqqimunaka ta yaya ne yahuda suke sa ka ka zama mai hukunci tsakanin su wa inda humu tauratu gashi a gurin su akwai at-taura wanda Allah ya saukarwa da annabin su Musa fiha hukumullahi a cikin ta kuma akwai hukuncin Allah wanda suke neman su kawo maka akwai ai a ciki shine na jefa wanda ya zina sun mu yata wallauna sannan suke bujirewa suke ba da baya daga barin wannan hukuncin da yake a cikin littafin su su zo wajenka min ba da zalika bayan wancananka hukuncin da Allah ya saukar a cikin littafinsu suke juya baya suke ne kakkauce masa Allah ya ce ya Rasulullahi kai sani wa ma'ula ya ka bil muminina waɗancananka ba masu imani ba ne ƙarya suke yi.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استهفذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
kafirun Allah ya ce inna Musa Allah an zalna taurata mu ne muka saukar da taura shi ne muka saukar da shi ga annabi Musa wannan zance ne sabo an gama an Allah an gama an gama wancan Allah ya faru wani maganar annan ayar kuma istinafi ne na maganar Allah sannan kuma aya ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya zubo ta ya koro ta yana mai faɗin farala ta ainihin wannan littafin sabon saukowa shine at-taura a wannan aya Allah ya ambaci farala at-taura a ciki shine Allah ya ce fiha hudan akwai shari'a a cikin at-taura daga barin bata wa nurun da kuma haske wato bayani na hukunce-hukunce yakumu bi annabi auna annabawa ma na bani isra'ila suna masu yin hukunci da attaura tuntuni suna ta hukunci da shi annabin da aka aiko bayan musa babu littafi to da attaura suka yi ta hukunci allazina aslamu waɗannan annabawan da suka mika wuya ga allah lillazina hadu suna yin hukunci da attaura ga waɗanda suka zamanto yahudawa war rabbaniyuna hakanan kuma waɗanda suke malamai na cikinsu su masana a littafin su ma suna yin hukunci da abin da yake cikinsa wato wannan rabbani yuna wato adafi ne akan yakumu bi annabi una yakumu bi annabi nabi una wal rabbani yuna suna ka gani fa'ili kenan wal akhbaru da kuma malamai masana ainihin suna yin wato hukunci da ita bima stakfizu daga abin da aka kiyayar musu da ita na aka ajiye a ciki na daga kiyayewar Allah da ya musu cikinta suka kiyaye ta Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ajiye ta a gare su min kitabillahi daga littafi na Allah wato ainihin na attaura badali kenan wa kanu sun kasance kuma shahada'a masu shaida ne alaihi akan littafin attaura cewa shi gaskiya ne su dukansu annabawan da malaman suna masu shaida da cewa wato shi a littafin nan na attaura gaskiya ne daga Allah ne hukunce hukuncensa kuma na ciki tabbatattu ne saboda haka fala ta hashawun nasa kada ku ku yahudawa kada ku ji tsoron mutane wajen bayyanar da abin da yake cikin attaura na daga sifar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da girmama girmaman da Allah ya masa sannan kar ku ji tsoron mutane wajen bayyanar da hukunce hukunce wanda ma ba sa so ku bayyana in dai alkaman na jefewa Allah ya ce kar ku ji tsoron mutane cikin yin haka wa shauni ku ji tsoro na wajen ɓoyewa kar ku ɓoye abin da na umarce ku da bayyanarwa wala tashtaru bi ayati samanan qalilan sannan kada ku sayar ma'ana ku canja da ayoyina da kuɗi ɗan kaɗan ma'ana abin amfanin duniya a baku ku ɓoye abin da muka saukar a cikin attaura kar ku yi haka ku bayyanar da abin da yake ciki kuma ku yi hukunci da abin da yake ciki shine gaskiya ومن لم يحكم الله ce wanda duk bai hukunci ba bima anzalallahu da abin da ainihin wato Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi fa ulaika wadancan ka humul kafiruna sune kafirai duba da haka ne wala mu shekh Ahmad Tijani radiyallahu anhu yake cewa qubatul magharibi kulluhum kuffaru alƙalan magharib duk kafirai ne mumini a bashi hukunci hukunci kuma yana da imani amma ba da abin da Allah ya saukar ba to kaga Allah da kansa shi ya ce wa ula'ika humul kafiruna alƙalanci ya kama an baka to ka tabbatar ka rantse za ka yi da alƙur'ani ne in ko ba haka ba ne to kakka yi ka bar shi don kar a je a baka ka je ka yi hukunci da mai sakin layi ko shi ko alkur'ani ba sakin layi sai aya da kumsa to in ka je kai amfani da mai sakin layi tunanin karti to ka san yadda za ka yi da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna Allah ya ce, وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
zalimun Allah ya ce wa katabna Musa Allah mun rubuta mun tabbatar da doka mun wajabta alaihim akan su fiha cikin wato attaura abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun tabbatar mun hukunta ne daga hukunci annan nafsa haƙiƙa rai bin nafsi da rai sai a kashe rai da sababin ta kasa rai idan ka tsaya a nan ka gama aikinka na inna da abin nan ta gama tun da har harafi na nasaba ya zo har tsakaninsu an samu kuma harfi jarri in kai fulsutau ka gama aikinka abin da zai taho gaba ka iya yin rufa ko ta kira amma ai sun karanta da haka ko wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ainu bil aini da rufa'a dan ibtida'i ya halatta yawwa akwai kira amma da suke karantawa haka wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal uzunu bil uzuni hudun nan duka ya musu wasu bis sanni yayi in aka yi haka amma a yi waige a yi duba da nasaba don kusanci da makotaka shine ya fi shi sa masu kira'a da nasaba suka zama su suka furin jaye yawwa saboda annan nafsa dinnan bin nafsi sai a kuma a kuma yin adafi da annan nan muƙaddara ana ƙaddara ta wa annal aina bil aini in aka yi haka yafi to kuma suka ce wal juruha ina da fuskoki biyu ko ka ce wal juruha adafi akan wannan annal aina dinnan annan nafsa bin nafsi to ita annan nan ta nasaba ita take ta biye har ta zo ta yi adabi akan wal juruha yayi amma idan kai full stop ka tsaya akan wato wasunna bi sunni kaga ka gama duk abin da za a faɗa sai ibtida'in wata magana ne ka iya yarrafa shi sa aka baka damar fuskoki biyu ka cewa wal juruhu qisasun kayi ibtida'i da habari ya halatta ko ku a'a wancan makotakan nan da kusancin nan da innan nan shi ma a iya karanta masa da wal juruha ma'ana wa wa wato wa annal juruha kaga kisasu wannan saboda makotaka ne to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ana kashe rai da rai sannan wal aina ana kwakula ido bil aina da sababin kwakula ido walanfa ana cizge hanci bil anfi da sababin cizge hanci in mutum ya cizge wa mutum hanci ko ya yanke a yi masa ta'addanci shi ma a cire masa wal uzna hakanan kunne ana tsinke shi da sababin tsinke kunne wato wa sunna haƙori kuma ana ɓalle shi bi sunna da sababin ɓallewar haƙori da mutum ya ɓalle maka shi ma sai a ɓalle masa shine hukuncin da Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar a taura mu kuma gashi ya tabbatar mana cikin alƙur'ani wal juruha amma babu dalilin da za a ce an cire wa mutum haƙori a je a ce an ce kaza a a cire masa haƙori mana ya kuta kutufa ima a kutufe shi shi ma in kuma wanda ya zo ku tufa ka yi ciwo an gama haƙorin ya cire kuma ka biya shi diya wannan kuje da yi don wani haƙorin nasa sai an ji ciwo sannan wal juruha raununnuka kuma da aka yi kisasun sai a yi kisasi wanda ba zai yiwu a iya wato ainihin yin irin wannan ba kamar hannu ko a ce ya cire kafa ko wani zo ya wawuro a zakarinsa ya fincike masa. to ya za a zo a wawuri a zakarin wani a fincike sai dai ya zauna a yi makaciya a cire da wuka ko in ba haka ba to kaga wannan raunin naka ne da ba za a iya yin abin da aka yi ba ko kuma mozaha a zo ne ya samu katon dutse ya wargaza wa mutum aka to ba zai yiwu a zo a ce shi ma za a yi mabba dan kar a yi mai ya zarce saboda wajen haɗarurruka ne waɗannan to sai a yi kisasi sai hukunci in kuma abin da aka tabbatar na kisasi a shari'a ta tabbatar da shi shi za a yi wa mutum a ladabtar da shi kuma ya biya diya da abin da ya kamata dai abin da ya zama to isasin sai a yi masa ba zai yiwu a cire ba mutum hannu ko a zo a cire azzakari ko wannan akwai haɗari a ci sai dai a yi kisasi faman ta sadaka bi wannan kuma ya yi sadaka da kisasin ma'ana da kansa ya ce babu komai ya yafi a kyale tun da dai gashi yadda ya kwaile min kan nan Allah ya kiyaye ban mutu ba kuma jini bai haɗu ba ba komai ya kyale shi na mabban masa fa huwa kafaratul la wannan kafara ne gare shi wa man lam yahkum wannan duk bai hukunci ba bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar fil qisas din nan da aka faɗa yanzu da aka ji yanzu da cire hancin nan da kunne da ido duk wanda bai wannan hukuncin da Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar da shi ba to fa ula'ika waɗancanan ka da suka ƙi yin hukunci da haka humu zalimuna su ne azzalimai domin sun sha sun saba shari'ar Allah sun kai abin da ba muhallinsa ba sun yi rashin adalci saboda haka sai zalunci ya tabbata gare su وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين الله يشهد wato mun bibiyar ala asarihim mun bibiyar a bisa gurabun annabawan da suka shuɗe ai waƙafai na ala asarihim mun biyar a bisa gurabansu ma'ana a bayan annabawa muka biyar bi isa bin maryama da isa dan maryam musaddiqan shi ko halin kasancewarsa mai gazgatawa ne lima baina yadayhi ga abin da yake gaba gare shi na daga annabawa da littattafai min taurati ya mika wuya annabi isa daga abin da yake cikin attaura wa atainahu al-injila shi ko sai muka bashi littafin injila fihi hudan shi ma yabo gashi ya tabbata cikin littafin injila daga Allah ya ce cikin injila akwai shari'a daga barin bata wa nurun da kuma haske na bayanin hukunce-hukunce wa musaddiqan shi ma littafin injila mai gazgatawa ne lima baina yadaihi ga abin da yake gaban sa mina taurata na daga attaura don a cikin injila akwai bayanai da nuni zuwa attaura da gaskiyarta da saukarta daga Allah kuma da hukunce-hukunce irin na ciki wa hudan da shirya a cikinsa wa mau'iza wato wa mau'izatun da kuma wato ainihin gargadi shine wa'azi lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fihi ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم umul fasiqun Allah ya ce wato ainihin wala yahkum ahlul injili kuma muka tabbatar da cewa ahlin injila muka umarce su da cewa su ma su yi hukunci bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar fiye cikin wato ainihin injila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a ciki kaga nan akwai ainihin ana iya cewa wal ya hukuma a yi masa nasaba saboda akwai an mustatira O- da ya ce wali an ya hukuma ne ai in kuma an so a cire ta a bashi wal ya hukum na umarni da Allah yake yi sai hukunci da abin su ahalin injila da abin da yake ci Allah ya saukar a cikin injila wa man lam yahkum bima anzalallahu tunda Allah ya ce ai hukunci da abin da ya saukar to duk wanda ya hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba fa ulaika wadancananka humul fasiquna sune fasikai masu ƙetare iyaka
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه
talifun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anzalna ilaykal kitaba Musa Allah mu ne muka saukar da littafi zuwa gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine alqur'ani bil haqqi da gaskiya shi musaddiqan halin kasancewa alqur'ani mai gazgatawa ne lima bayna yadayhi ga abin da yake gabansa min alkitabi na daga littafi ma'ana na daga littattafai Allah yake nufi a taura injila da sauran littattafan duk da Allah ya saukar alqur'ani da ya zo yana mai imani da su wa muhaiminan alaiha ina mai shaida kuma akan littattafan nan alaihi dinnan kaga yana nufin anzalna ilaikal kitaba wa muhaiminan alaihi to idda kitaban can yake nufin jam'i ya zo da mufradi yana nufin littattafan to shi ma alaihin nan yana nufin alai alaiha ne littattafan nan Allah yake nufi saboda haka fakun bainahum kai hukunci tsakaninsu wada alin littafi masu ɗauko hukunci su kawo maka ya rasulallahi kai hukunci wato a tsakanin su ma anzalallahu da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ainihin a gare ka wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi soye-soyen zuciyarsu ka ƙiyan adalci kar ka bi soye-soyen zuciyarsu amma ja aka min haƙi daga barin abin da ya zo maka na daga wato ainihin gaskiya shi wannan kuma ai dalilin saukar wannan aya wato Allah da ya ce kai hukunci da abin da kaga an janye ta hayiri kenan cewa ana hukum bai na hum awa rid an hunko to an kawar da wannan da wannan ayar wannan ayar kuma dalilin saukarta manya-manyan wato ainihin mm, yahudawa su ne suke suka taru suka ce su je su rikirkita wato lalle za su iya zuwa su rikirkita su jefa fitina da rikirkitawa a cikin addinin Muhammadu ku zo mu je in muka je mu yi masa mu tattambaye shi mu gaya masa wasu abubuwa kuma mu nemi ya mana hukunci shine da suka je da Ka'abu dan Usaid da Abdullahi dan Suriya da Shasu dan Qais suka tafi suka je wajen manzo suka ce don su jefa fitina a cikin addininsa da suka je suka ce da shi ya Muhammadu kai dai ka sani cewa mu ne malaman Yahudawa mu ne maɗaukakansu kuma mu ne shugabanninsu ko ka san wannan to idan muka bi ka mu Yahudawa za su bi mu ba za su saba mana ba duk sai mu zo a bi ka in ko muka ƙibin ka ka san ba za su bi ka ba ko to mun zo tsakaninmu da tsakanin jama'unmu akwai husuma mun sa ka kai mana hukunci a cikin wannan husumar mu ji me za ka ce in kai mana hukuncin da muka ji daɗi za mu imani da kai in kuma ka ƙi za in ka kai mana hukuncin da muke so ba za mu imani da kai ba za mu ƙi in ko muka imani da kai to duk yahudawa za su bi mu akan imani in muka ƙi kuma za su ƙi annabi bai ce komai ba shine sai Allah ya saukar da wannan wannan hakum din nan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato kai hukuncin kar ka ƙi yi musu hukuncin amma ka yi hukunci da abin da Allah ya saukar a gare ka, kar ka bi soye-soyen zuciyarsu da kaucewa daga barin abin da ya zo maka na daga gaskiya daga Allah. Likullin ja'alna minkum shir'atan shir'atan wa minhajan kowanne daga cikin ku ya ku al'ummatai da Yahudun da Nasaran da duk sauran al'ummatan Allah ya ce ai mun sanya shari'a hukunci gare ku da tafarki bayyananne a cikin addini wanda yake daidai ba mu bar ku haka ba walau sha Allahu da ubangiji ma Allah ya so laja alakum da ya sanya ku ummatan wahidatan al'umma guda daya ku kasance akan titi daya shari'a ku daya aqida ku daya ibada ku daya Allah ce da mun so da mun muku haka walakin Allah ce sai dai ba mu sa ku haka ba mun rarraba ku ne wani ya can wani ya nan wani yahudu wani nasara wani mumini wani kafiri Allah ce mun yi haka ne kuma Allah ya yi haka ne gare ku liyabluwa ku domin ubangiji wato ainihin ya jarrabe ku akwai iltifati min al-huzuri ila al-ghaiba fa na Allah yace ja'alna minkum kuma yace liyabluwakum a gani yana magana da huzurin shi kuma sai ya koma da gaiba Allah yana da damar yin haka shine ake cewa iltifati domin ya jarrabe ku fi ma'atakun cikin abin da ya ba ku na daga shari'o'i da sassaɓawa domin ya gane mai saɓo cikin ku da kuma mai bi fastabiqul khairati ku gaugawa zuwa rizqa alkhairi ila Allah wato ku bayi ku yi kokari al'ummatai ku yi kokari ku yi sauri kowa ya maza maza zuwa samun alkhairi shine yin imani da yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da yin hukunci kuma da abin da ya saukar da kyale hukuncin da ba shi ya shirya ba Allah ya ce wato ila Allah marji'ukum jami'an zuwa ga Allah ne makomako baki ɗaya take da ranar alkiyama kowa da kowa da wanda ya hukuncin da wanda aka hukunta da kowa da kowa za ku koma zuwa ga Ubangiji. Fayunar hukum sannan Ubangiji Allah zai zama yana mai ba ku labari, mai ba kumtum fihi takhtalifuna da abin da kuka kasance kun yi saɓani a cikin sana daga lamarin addini da kuma wato itiƙadi.
Wa nuhukum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون الله يكون ما يتولى وأنا أكون بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم maimaitawa ce itina al-sha'ani maimaitawa kulawa ne irin na Allah da sha'anin wannan da kuma tsarwatar wannan da Allah ya yi kai hukunci ya rasulullahi tsakanin yahudawa bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar a gare ka kada ka bi kuma soye-soyen zuciyarsu sannan Allah ya ce wa hazarhum ka tsarce su ma'ana an yabtunu ka dan kasu jarrabe ka ma'ana su fitinance ka ka tsaurace su ma'ana ka guje su dan kar su wato ainihin fitinance ka Allah yana nufin wai ka su batar da annabi ina kar su jarrabe ka su batar da kai an ba ma an zalallahu ilaika su sa ka bar ba'arin abin da Allah ya saukar a gare ka wa in tawallau in suka juya a bisa hukuncin da kai musu wannan Allah ya saukar maka karka damu fa alam kai sani anna ma yuridu Allah an yusibahum Ubangiji Allah yana nufin ainihin ya samun musu ne ma'ana ya daddabke su da azaba da mushkiloli na duniya bi ba'ari zunubihim da sababin ba'arin zunuban da suka aikata na kaucewa lamarin dokar Allah shi sa kaga wato sun kauce sun ƙi yarda da abin da aka saukar da su da kai hukunci domin haƙiƙa Allah ya ce wa inna kasiran haƙiƙa tabbas mafi yawa yawa minan nasi daga cikin mutane na Yahudu da Nasara la fasiquna wallahi fasikai ne masu fita ne daga cikin dokoki na Ubangiji ta'ala أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون No, Allah ya tambayan istifhami da'il hamza afa hukumar jahiliyyata yabguna shin ya rasulullahi tambaye su mana gari wai su wato hukuncin jahiliya ne suke nema ne a musu ba hukunci wanda aka saukar ba na ina na littafin Allah Yahudin nan wai so suke ne a musu hukunci irin na jahiliya wannan istifhami inkari ne wa mana hasana babu ɗaya wato mafi kyautata hukuman hukunci minallahi kamar Ubangiji, liƙaumin yuƙi nuna, amma ga mutane waɗanda suke masu iƙani shine imani wato da kuma lura su ne masu, masu tabbatar da hukuncin Ubangiji, saboda ah, babu wani mafi kyan hukunci. kamar Allah, amma ga mutanen da suke da imani da lura يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين in Allah ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ku bayi da kuka yi imani da Allah la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku riƙi yahudawa da nasara masoya waɗanda za ku riƙe su kuna son su ko kuma ku dinga alfahari da san da suke muku ƙarya ne dalilin saukar wannan aya shine Ubadatu ɗan Samit al-Ansari radiyallahu anhu da Abdullahi ɗan Ubayyu ɗan Salulu shugaban munafukai su ne suka yi husuma suka yi rigima sai kowa ya dinga faɗin abin da ya ga dama da juna sai Ab- sai Ubadatu shi babban sahabi Allah ya ƙara sai sai ya faɗa sai ya ce kai da kake tare da Yahudawa da Nasara ka sani ni dinnan ina da masoya da yawa a Yahudu masu yawa da kuma Nasara masu yawa wannan wannan tsiyarsu tana da yawa amma ni na kubutar da kaina da- daga Allah da manzon Allah da ƙin soyayyarsu ba na tare da su ba na son su komai son da suke min kuma ban damu da shi ba kad- kadan ka ka gani ka ɗauka wani kashi- kasawa ne ni ba ruwana da son da suke min amma ina da masoya da yawa a ciki a cikin Yahuda da Nasara kai ka sani. Amma Allah shi ne shaida na kubuta daga barin son su ni ba abin da nake so na yarda da shi sai Allah sai manzon Allah. To ka san Allah in ya so ba in ya so bawa. Soyayyar da Allah yake wa musu bayi shine abin da ya zo koyaya yake sai an gyara musu wannan kalmar ita ta janyo Allah ya saukar da ainihin aya. shi ko Abdullahi dan Salulu sai munafiki ne kullum yana nuna yana ta sai ce yi a'a ni ban kubuta daga Allah ba daga suna da Yahudu da Nasara ba ruwana da zancen wani son Allah ko son manzo Allah ina son Yahudawa ina son Nasara kuma na tare da su babu abin da zai sa in kyale su za mu ji a cikin ayoyin gaba inda yake magana dalilin cewa shi dan me ba zai so su ba eh a ya za a yin ce na tsaya sai dai kawai in dinga son musulmi sai sai manzon Allah sai Allah yahuda wannan kuma su ne suke da ƙarfi da dukiya Mm, shine Allah yake ga mana ya kuluna ko ya kuluna na sha an bana da'ira din nan kar wata musiba ta zo ta same mu to irin halin da ake ciki yanzu kenan daulolin musulunci sun dogara da da Amerika da Yahudawa sun mance da Allah da manzon Allah kowane mai mulki za ka ga ya karɓi mulki kawai ƙoƙarinsa ya zai yi ba ya tuna Allah baya tuna shi mumini ne kawai Amerika ce Allahnsa sai abin da su wancan mahaukacin suka ce Trump ka gani to irin wannan aƙida tuntuni take kuma ta munafukai ce kuma kafirai ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala saboda magana da ubadatu yace ina da masoya cikin su da yawa masu tsanani wannan lamarin su taba su kamar taba kaya ne amma ban damu da su ba kuma na kubuta da san su ba ni ba su sai Allah da ma to wannan kalmar ikirarin da yi yana da masoya a cikin su shine Allah ma ya na wancan munafikin ko ba ruwan Allah da shi amma za a ji me Allah zai tona asirinsa akai in ya ce allazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya akan ma ku riki wannan ba'dhum awliya ba'd su ko yahudu da nasara junan su masoya ne ga junan su ba sa kin juna ba sa yin irin yadda ku kuke yi yawwa wa man yatawallahu minkum wanda duk ya jibinci soyayyar yahudu ko nasara yake son su daga cikin ku ku mu'minai fa innahu minhum to haƙiƙa shi yana daga cikin su saboda sababin soyayyar da yake musu da yarda da i dan duk wanda ya yarda da abu to ya zama a cikin abu yawwa saboda haka duk wanda ya yarda da yahudu da nasara to babu wani abu face ya zama su da ainihin shaida ta ubangiji inna Allah haƙiƙa ubangiji Allah la yahdi alqawma zalimin babu yana shiryatar da mutane waɗanda suke azzalumai masu yin soyayya ga kafirai فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين الله يشي فترى كان غنم الذين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غنم ودنن دا a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya shine raunin kuduri da munafunci kamar Abdullahi dan Ubayyu munafikin nan kana ganin sa da ire-iren su yusari'una fihim suna masu gaugawa zuwa wato cikin Yahudu da Nasara ma'ana zuwa soyayyarsu suna faɗa ya na suna faɗa wai uzurin da suke yi a wajen musulmi da wajen ma'aiki suna cewa su uzurinsu da suke bin Yahudawa na hasha muna jin tsoron an tusibana da'ira an tusibana da'ira to kada wata musiba mai gewayewa ta zo ta same mu kamar wato fari ko kuma ainihin wato wani talauci ya zo ya same mu tun daga lamarin Muhammadu ba wani cikakken lamari ne ba ba za mu iya samun jin daɗi a cikin addinin Muhammadu ba babu daɗi babu yalwa saboda haka su suke ganin sai sun hada da bin Yahudawa shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ce fa sallahu an yati bil fati ba komai lamarin Muhammadu kuke gaya haka to ya kusanta Ubangiji Allah ya zo da buɗi a cikin lamarin addinin nasa ya bashi nasara fa'asar lawan ya ce bai fata hidan nan da ake yi idan sai abu ya kai ya kawo ana yi Allah yana buɗe can sai ya karanta dubu ɗaya da adadin adadin ayar ta kai ɗari da sha hudu gabas wato kudu yamma arewa ya gama sai da wuce baya a kalli gabas a roƙi Allah buɗe fa'asar lawan ya ce bil fati fa'asar lawan ya ce bil fati ko one one foot haka dubu ɗaya ɗari ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha hudu da za a yana Allah yana ba da buɗi ko ko ko gida ne aka zo aka karanta haka ko unguwa ce aka Allah yana ba da buɗi ba dai a ce wai ba ba dai ba dai arka annabi ba ce suke cewa sun kauce sun tafi na za ko da wani musiba za ta samu ko talauci to fa asallahu an ya ce bil fati ya kusanta ubangiji Allah ya zo da buɗe ga da taimako nasara ga annabi Muhammadu da addini da kuma musulmi aw amri ko kuma ya zo da lamari min indihi daga wajensa akan munafikai ma'ana an ya ce bil fati wato bin nasari li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa dinihi al-islam wal muslimina an gama aw amrin wayat ne nan kuma sai wa'u na adafi au amrin kuma ya zo da wani lamari Allah daga gurinsa na musiba kan munafukai da kyakkece su kuma ya kunyata su fa yusbihu sai su zamanto sun waye gari wato nadimina suna masu yin nadama da cizon yatsa alama afiyar rufi an fusayin a bisa abin da suka ɓoye a cikin zuciyarsu da ransu na daga kokonto addinin musulunci da raini ga manzan Allah da kuma soyayya da suke wa kafirai.
يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ويقول wato ainihin wato da wau ko babu wau a wata ƙira'ar waya ƙulu waya ƙulun lazina ko kuma ya ƙulun lazina ana yi masa rufa saboda isti'inafi ne ibtida'i ne fara magana ne Allah ya ce waya ƙulun lazina aman waɗannan da suka yi imani wato ainihin suna faɗa gaba'arinsu a ha'ula'i أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهاد أيمانهم shin waɗancananka su ne waɗannan da suke rantsuwa da Allah ƙoƙarin rantsuwarsu su innahum lama'akum su suna tare da ku a cikin addini su munafukai suke zuwa su ta rantsuwa suna tare da annabi kuma ƙarya suke shine allazina amanu su wanda suka imani ne suke faɗa sun sun haɗu sun gan su yanzu waɗannan su suke zuwa su ta rantsuwa suna tare da da, da, da mu a cikin addini ga kuma irin munafincin da suke da yaudarar da suke yi o'o suna kuma rantsewa gayar rantsuwa ka san shi munafiki da mahassadi rantsuwa bata dame su ba sai su rantse akan ƙarya suna tabbatarwa suna tare da manzo Allah addini ko ba haka bane Allah ya ce ai habidat amaluhum ayyukansu na kwarai baki ɗaya ta ɓaci ba ruwan Allah da ita baya so fa asbahu sun zaman suka sai suka zamanto wato sun waye gari hasirina suna taɓaɓɓu a duniya da lahira a taɓai wasu ta duniya Allah ya tona asirin su ƙarya suke ba su da imani taɓe wasu kuma ta lahira shine za a damƙe su da gamuwa da hukuba madawwamiya daga Allah يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم na'am فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين tirin wannan يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم alim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi da kuka yi imani da Allah man yartadid minkum an dinihi wanda diyar da ya juya daga barin addininsa na musulunci zuwa kafirci to ya kwana da sani fa sofa ya ce Allahu da sannu ubangiji Allah zai zo da wasu jama'u bi qaumin Allah zai zo da wasu jama'u musanyan waɗannan da suka yi ridda yuhibbuhum wato ainihin yana son su Allah wa yuhibbunahu kuma su ma suna son sa yawwa shi ne manzo Allah ab- a- annabi alaihi salatu wassalamu da wannan aya ta sauka cewa jama'un da suke son sa kamar yadda ya zo cikin wato a- a- hakimu a sahihin hakim annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nuni ya ce ya nuni zuwa jama'un wannan ya ce annabi wa ashara ila qaumi haza yace wa hum qaumu haza ana zaune sai ya nuna abin musar ash'ari mutanen da za su zo suna san Allah Allah na san su su rike addini sai ma- sai manzo Allah ya ce wa hum qaumu haza sai ya nuna abin musar ash'ari hakim ne ya rawaito wannan aya wato a cikinta akwai kudura ta Allah aya ce da take magana akan mugayyabatu Allah ya faɗi abu ya tara abin ya warware shi tun bai zo ba masu ridda sun yi ridda an sani an samu waɗansu da suka yi ridda jama'u a zamanin manzon Allah su uku wato wannan da suka yi ridda nan su ne jama'a ta banu mudlaji wanne shi shugabansu shine zulhimari wato ana ce masa zulhimari wani mutum ne yadda ya raini jakinsa abin ya isa ban mamaki a madina zamanin manzo Allah dan yakan ba wa jakinsa umarni ɗauke kaza ka kai can ɗauke kaza ka kai nan yana hana jakinsa ko in yace da jakinsa kar kar ya ci wacce in ya masa ishara to ya sani saboda alakarsa da jakinsa ce karfi ake masa kira ake masa laƙabi da zulhimari ma'abocin jaki to jama'arsa sun sun kauce daga barin wato ainihin wato maganar sun yi zamanin manzo Allah sun yi wato ainihin wato ridda sannan kuma jama'u ta biyu mutanen al-aswadul ansi shi ma mutanensa sun yi wato ainihin ridda sai wasu tawaga da suka zo ta wani boka shi kuma daga yaman su ma musulmi ne amma sai suka zo gaba ɗaya sai suka zama sun yi ridda da su da mafi yawansu suka taho wanda ya jagorance su shine fairuzi delami shine shi kuma jagoransu waɗannan tun zamanin manzo Allah manzo Allah ya rubuta takarda zuwa Mu'azu ya aike shi da ita da annabi ya ba da umarni a yaƙe su waɗansu su suka dawo waɗansu su kuma aka karkashe su yaƙin da manzo Allah ya tura wanda an yi wannan yaƙin nema a ƙarshen Rabiul Awwal shekara da ta dawo kuma Rabiul Awwal annabi ya bar duniya wannan wannan yaƙin an har ma jama'ar Musailamatu an sama an buga da su duka to wannan shine bayan wannan kuma to tun kafin ma to bayan wannan kuma wannan aya ta sauka cewa Allah ya sani wasu za su zo su yi wannan riddar to wannan ko dalilin wannan za ka ga Allah ya faɗi abin da bai zo ba ne domin a iliminsa ya tabbatar da zai faru saboda haka sai a lokacin da sai da na abubakar yake halifanci sai aka samu wasu jama'u yanki-yanki takwas su kuma sun kauce a zamanin yanki yanki takwas ne suka yi abin nan tawaye amma lokacin halifancin sai da na abubakar jama'u bakwai ne suka juya suka yarda suka bar addinin musulunci har sai na abubakar ya dinga yakin su da hana zakka da suka yi da yadda suka dinga wulakanci ga qur'ani sai na abubakar shine ya tashi ya yake su sun yarda kuma bayan waɗannan kuma sai firka ta ƙarshe guda ɗaya zamanin sayyidina umaru ita kuma an samu wasu jama'u su ma suka yarda suka bar addini wannan abin ya damu alifofi sosai aka yi yaƙe-yaƙe akan haka to saboda haka wannan ayin labari take barwa da abin da zai zo kuma abin ya zo ya tabbata saboda labarin Allah gaskiya ne shi sa ya ce wato wannan duk ya kasance daga cikin ku ya ya wato ya yarda ya bar addinin Allah wato ainihin Allah tabaraka wa ta'ala zai zo da wasu wanda suka fi shi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayyuhal ladzina amanu man yartad minkum an dinihi to ba komai kar ku damu ko mu'mine ku zama ku cikin addini fa sawfa yati Allahu bi qaumin da sannu ubangiji Allah zai zo da wasu jama'un yuhibbuhum yuhibbuhum anan zaka gane komai na Allah a tsare yake ka'idar Allah ba a iya san Allah sai ya soka dan Allah bai ce yuhibbuna huwa yuhibbuhum ba ca yuhibbuhum waɗanda yake son su wa yuhibbuna hu sannan su ma suke son sa sai soyayyar Allah ta samu bawa ne albarkacin ta shi ma sai ya je ya so Allah yarda da Allah yake yi da bayi ne sai ya yarda ne da ku sannan kuma kuke iya yarda da radiyallahu anhum Allah ya ce sannan ya ce wa radu anhu to yuhibbuhum wa yuhibbunahu sa muke roƙo Allah ka so mu Allah ka yarda da mu idan Allah ka so mu kai yarda da mu mu ma za mu so ka mu yarda da kai saboda albarkacin sannan da kake mana to wa'annan mutanen su ne Allah ya ce za su zo za su zamanto sakamakon ku za a same su halin su azillatin suna masu tausasawa alal muminina a bisa muminai kullum suna suna yin ƙasa ƙasa suna ta tausasa wa mumine a izzatin suna masu tsanantawa da yin buwayanci alal kafirina a bisa kafirai aikin su yujahidu na fi sabilillahi suna masu yaƙi don ɗaukaka addinin Allah wala yukhafuna laumata la'im babu suna jin tsoron zargi mai zargi a cikin ɗaukaka addinin Allah da bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine ba sa jin tsoron Yahudu ko Nasara ko kuma munafikai. duk zargin su bai dame su ba zalika waɗancanan ka abubuwan da muka ambata nan daga sifofin waɗannan bayi da Allah ya ba su farulillahi farala ce ta Allah ya ba su yutihi man yasha'u shi kuma Allah yana ba da faralarsa ga wanda ya so Allah ka ba mu wallahu ubangiji Allah wasi'un mai yalwa ne wajen farala alimu kuma masani ne da wanda zai ba masani ne da wanda ya cancanta da ita
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
وانا آية تاسو كان a lokacin da Abdullahi bin Salami bayan ya musulunta ya zama mai ƙarfi kusa da manzon Allah mutanensa da kuma gashi shugaba babban malamin Yahudawa sai Yahuda suka yi ta mitin a kansa sai suka ƙaurace masa duk wani abu aka daina yi da shi sai ya zo ya gaya manzo Allah ya ce ya Rasulullahi inna qaumana hajaruna jama'un mu sun ƙaurace mana sun rabu da mu ba sa yi da mu sun rabu da mu wato su wannan zancen da Allah shine Allah tabaraka ta'ala ya haƙurƙurtar da su Allah ya saukar da wannan ayar yace inna ma a takaice dai waliyukum masoyinku Allahu ya kai Abdullahi dan salamu ku yi sani da ku mumine sahabban annabi masoyinku shine Allah wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da waɗannan da suka yi imani duka sun ne masoyanku duk wanda ya ƙi ku ku rabu da shi wanda suka yi imani ga Allah Allah zina yuqimuna salata su ne waɗannan da suke tsaye da sallah wa yutuna zakata suke bada wato ainihin zaka wa hum raki'una su kuma suna masu bayar da zaka wa hum raki'una kuma suna masu yin ruku'i to anan kaji dalilin saukarta da aka faɗa ta magana Abdullahi dan Salamu sannan kuma wasu daga cikin malamai sun tabbatar mufassiru na cewa wannan ayar ma ta sauka ne akan sayyidina aliyu yawwa bin abi dalibin ko kuma saukar ƙarshen ayar ta sauka ne a cikin sayyidina aliyu idan inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu wallazina amanu allazina yaqimuna salata kan abdullahi dan salam wayutuna zakata wa hum raki'una ka gani to ai kimuna salata an faɗa wa hum raki'una kuma su ma sallah ce to wannan ta ƙarshen akan sayyidina Ali ne dan ya inganta an ce sayyidina Ali ne wato da ya tsaya yana sallah ta nafila ta tadawu'i sallar tadawu'i yana sallah yana sallah sai mabukaci ya zo yana neman taimako ina roƙo ina neman a taimaka masa sai na ali sai da ilar da sallah sai sai ya ji abin da yake cewa sai ba komai gurinsa sai na ali kafin ma ya tashi ya je ya nemo masa abin da zai bashi ya ƙaƙara to sai ya ciro zobensa sai ya bashi ko ko a'a mai roƙo ne yake ta roƙo shi kuma yana ta nafila sai na ali ya ta magana mai roƙon sai na ali zobensa na azurfa yana sallah kawai sai maza ciro ya jeho masa ya ci gaba da sallah shine Allah yake maɗa suna yin zaka suna yin baiwa ga bayan Allah wa hum raki'una su kuma alhali suna yin ruku'i to ya inganta sanna sai na Ali ya ruku'i ya ji maganar mutumin nan ta yi yawa ina ta neman taimako banza sai na Ali sai maza ya ciro zobe ya jefa masa to shi wannan wasu ma sun ce wannan shine dalilin saukarta على أي حال دي والله أعلم ومن يتولى الله ونبيه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله ce ومن يتولى الله wani da ya jibanci soyayyar Allah wa Rasulahu da kuma son manzansa Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama wallazina amanu da soyayya ga waɗanda suka yi imani ga Allah yana taimakon su yana kuma ainihin agaza musu to fa inna hizballahi kai sani haƙiƙa jama'u da runduna ta Allah hum lawalibuna su ne masu yin rinjaye domin samun taimakon su daga Allah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين
wannan aya ta sauka ne a lokacin da wato rafa'atu dan zaidu dan tabutu da kuma abokinsa suwaidu dan harisa suka nuna musulunci su san musulunta suna tare da annabi amma sun ɓoye munafunci suna nufaƙa ne suna tare da wato ainihin mutanen ɗan saluli ko kowa ya gane haka to sai wani mutum daga cikin musulmi shi kuma mai imani ne cikakke amma abokinsu ne sai ya zama ya kasa rabuwa da su yana mai bayyanar da soyayya gare su to shine Allah tabaraka ta'ala duba da wannan mai kula su mai yi da su tare da cewa an san su munafukai ne shine Allah tabaraka ta'ala ya tsawatar ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da kuka imani da Allah la tattakhidhu allazina ittakhadhu dinakum khuzwa kada ku riki waɗanda suka riki addinin ku na musulunci abin izgilantarwa suna izgili da shi suna wulakantar da shi wala'iban da wargi min allazina utul kitaba min bayaniya ce na daga waɗannan da aka ba wa littafi su ne na Yahudawa min ƙaulikun tun gabaninku wal kuffara da kafirai kuma su ne wannan mushrikan nan. wal kufara wato ainihin da kafirai auliya a kar ku riƙe su masoya ku dinga son su lalle ne kar ku jibinci soyayya su ko taqulla ku ji tsoron Allah dan ku bar soyayya gare su in kuntum mu'minina in dai ku kun kasance mu'mine masu gaskiya cikin imanin ku alhamdulillah